بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin talfisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wallafar الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله wadda muke gabatarwa a wannan masallaci jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam yake nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya yau muna ashirin da biyar ga watan aljumada al'akhira hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda kuma ya dace da goma sha shida ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar za mu tashi ne akan al-i'tidalu fi sujud wato daidaito a cikin sujada mala yace wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi wa dhalika bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan ala jami'i a'dha'i sujudihi wa hiya al-jabhatu wal anfu ma'an والكفان والركبتان وأطراف القدمين ينا وجبا أكم سلا أن يعتدل في سجوده يديديت أتشن سجد السا وذلك حكم كوا ينا تبتاني بأن يعتمد في اعتماد متساويا تيدى زي دوغرأ a cikin sujada i'timadan mutasawiyan dogaro madaidaici ala jami'i a'dha'i sujudihi akan dukkanin gabansa na sujada wahiya sune aljabhatu wal anfu ma'an da goshi da hanci bai daya wal kaffani da tafin hannu guda biyu dama da hagu war rukbatani da gwiwoyi guda biyu ta dama da ta hagu ba atraful qadamaini da kuma digadigai cikin digadigai kafafu ta dama da kafar hagu waɗannan su ne gaban sujada guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an umarce ni ne sujada akan gabbai guda bakwai da malam yace yana wajaba akan mai sallah daidaita daidaitan nan za ku ji tun daga tsaiwa ake ambatonta har ruku'u har ɗagowa daga ruku'u gashi har sujada to daidaita da nutsuwa rukunai ne guda biyu na dole akan mai sallah a kowane a kowace gaba ko kowane aiki cikin ayyukan sallah abinda kuma daidaiton yake nufi kenan duk aikin sallah da mutum zai yi ko tsaiwa ko ruku'u ko sujada ko zama to ya tabbatar da gaban da ake bukata su aikata wannan aiki sun tabbata a gurbinsu a lokacin da yake aikata wannan aiki kar ya gaggauta ta yadda wata gaba ko wasu daga cikin gabai ba su gama tabbata a gurbin da ya kamata ce sun tabbata ba ya kuma canza zuwa wani muhalli na daban idan ya haka bai samu daidaito ba sannan yana daga cikin ma'anar daidaito idan gaban da mutum zai tabbata a kansu gaba ce da tafi ɗaya wadda galibi haka ne to ya zama sun daidaita wajen ɗaukan nauyinsa idan a tsaye ne kar ya goce kar ya ɗora nauyinsa akan dama ya ya cake hagu idan a ruku'u ne kada ya ɗora nauyinsa akan hannun hagu ya ya sassauta dama matukar ba da wata larura ko wata haja mai tsanani ba yanzu waɗannan gabbai guda bakwai na sujada to ya tabbatar da cewa a kansu ne ya yi sujada kar ya yi sujadar ya ɗangafe ƙafa ko ya ɗage ƙafafunsa biyu sama wasu za a ga haka suke a sujada ko ya ɗaga su sama yana reto da su su ba su kafu ba ko kuma hannayen ya ajiye ɗaya ɗaya kuma ya zurma sha aljihu yana fafutukar kashe waya kuma har ya ɗago daga sujadar bai mayar da hannun ya dafe shi ba kaga yayi sujadar ya kammala bai cika mata gabanta na sujada ba bai samu nutsuwa bai samu daidaito a cikin sujjadarsa ba saboda wani uzuri da lada iyala ba, ba, ba, ba wata bukata zuwa ga sai an yi haka ba wata larura ba da haka idan mutum zai sujada ya tabbatar da waɗannan gaban guda bakwai sun tabbata a ƙasa kamar yadda malam ya haɗa goshi da hanci a cikin gaba guda ɗaya wannan haka ne goshi da hanci suna matsayin gaba guda ɗaya ne sai dai kuma goshi ya fi hanci wato daraja a wannan gabar ta sujada inda mutum zai ajiye goshinsa bai ajiye hancinsa ba to ba sujadarsa ba za ta ɓaci ba sai dai ta rage daraja saboda rashin cikar sifa amma idan mutum ya ajiye hancinsa bai ajiye goshinsa ba to bai sujada ba saboda goshi shine jagora a cikin sujada ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد فقد اطمأن يقينا والاطمئنان في السجود ركن ايضا malan yace wa man i'tada fi wa man i'tada fi sujudihi wanda ya daidaita a cikin sujudarsa hakaza kamar yadda akai wannan bayanin faqad itma'anna yaqinan to haƙiƙa ya nutsu tabbas wal itminanu fi sujudi ruknun aidan nutsuwa kuma a cikin sujada shi ma rukuni ne kuma du nutsuwa cikin sujada shi ma rukuni ne wato idan har mutum ya samu daidaiton kamar yadda aka ambata ya kafa wato ya ɗora nauyinsa akan waɗannan gaban guda bakwai ya raba musu ba tare da wani ya rinjayi wani ba to idan hakan ya samu to nutsuwa ma ta samu nutsuwa ma ta samu idan haka bai samu ba to zaka samu cewa kuma nutsuwa ba ta samu ba kuma da na misalin wanda yake kokarin kashe waya yana ta kiciniya aljihunsa hannunsa ɗaya bai ɗora shi wajen sujada ba wa yaqulu fihi subhana rabbiyal a'la thalatha marratin aw akthar mafi karancin zikiri kuma mafi mafi sauki da aka rawaito daga cikin zikirin sujada sai ya ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in ya ƙara da wa bihamdihi shi ma ya zo ya tabbata in ya takaita subhana rabbiyal a'la bai ce wa bihamdihi ba shi ma ya tabbata shi sa malam ya ambaci mafi karanci saboda tarhisi yake kuma akwai wasu azkar din waɗanda ba wannan ba kamar yadda malam ya sha faɗa salasa marratin aw aksar sau uku ko sama da haka kamar yadda muka karanta a subhana rabbiyal azim na ruku'u sau uku shine mafi mafi karanci ƙasa da uku ba za ka samu nutsuwar da ake bukata ba mutum yana yi ce subhana rabbiyal a'la sai ya dago to abin da ake bukata na daidaito da nutsuwa ba za a same su a gwargwadon wannan ba amma sau uku to zai ba da abin da ake bukata shine mafi karancin nutsuwa amma an samu sama da haka ko sau biyar ko sau bakwai ko sau goma duka ya tabbata mun yi bayani a zikirin ruku'u wa yustahabbu an yukthira ad-du'a fihi fa innahu madhinnatul ijaba wa yustahabbu an yukthira ad-du'a fihi an so wato mustahabbi ne ya yawaita addu'a a cikin a cikin sujada ya yawaita addu'a a cikin sujada fa inna mudhannatul ijaba domin wato bigire ne da ake wato da kyautata zaton amsa addu'a bigire ne wanda yake ana kyautata zato cewa na samun biyan bukata na samun amsa daga ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa amru ruku'u fa'azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum shi ruku'u bina ku matsa da tasbihi tsarkake ubangiji a cikin sa amma sujada to ku matsa da yin addu'a a ciki eh domin tabbas za a amsa muku kun ga bugire ne wanda ake hasashe hasashe kuma mai ƙarfi cewa Allah subhanahu wataala zai amsa addu'a annabi alaihi salatu wassalam yana cewa mafi lokacin da bawa ya fi kusaci da ubangijinsa lokacin da yake sujada lokacin da yake sujada don haka wuri ne na addu'a don haka a yawaita addu'a a cikinsu amma yawaita addu'a ba yana nufin tsawaita addu'a ba ba ana nufin tsawaita addu'a ba mutum wani ya kafa goshinsa da sunan yana addu'a sallah ce ta farilla ko shi mamu ne ko shi liman ne wani lokacin wasu zai zaɓi su da ƙarshe sai ya zo ƙarshe zai idar da sallah sujada ta ƙarshe fa idan ya tsawaita ta ka ɗauka bakara yake karantawa kuma sai ya zo ya ce a sifatu sala an ce a yawaita addu'a yawaitawa ba shine tsawaitawa ba yawaitawa ana nufin yawancin sujadar ka a ce kana yin addu'a a ciki tsawaitawa kuma yana nufin idan ka kafa kai ta yi kar ka ɗago to akwai tsawaitawan da yana yana fitarwa daga nutsuwa ita ma kamar yadda nutsuwa take da karanci haka tana da yawanci tana da yawanci akwai limamin da in ya tsawaita sujjada har sai mamun sun fara tunanin cewa ko bacci yake ne ko bashi da lafiya ne ko mutuwa yi ne an ce ana mutuwa a sujjada to kaga ya fita daga nutsuwa kenan har ya sa mamun sa nazarce nazarce don haka ba ana nufin tsawaita addu'a ba ana nufin dai kankana ce da yawan yin addu'a a cikin sujjada shine yawaita addu'a a cikin a cikin sujjada amma ruku'u ba addu'a a ruku'u, wa in kana wani hani bai zo ba daga da yin addu'a a cikin ruku'u. Na ga al'imamun Nawawi, alaihi rahmatullah, cikin sharhin da yawa Muslim ya yi magana akan wannan batu, cewa ruku'u ba wani abin da ya zo na an hana addu'a a cikin ruku'u, amma kuma ba abin da ya tabbata cewa za a yi addu'a a cikin ruku'u, na haka ba mahallin ruku'u, ba mahallin addu'a ba ne ba. Sujada nan ne mahallin gurbin addu'a. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم sai ya sanya sujadarsa qariba min ruku'ihi wato tayi kusa da ruku'unsa fi tuli wajen tsawo kama taqaddama kamar yadda gabata kullakanci wannan yawa duka ayyukan sallah sai zama suna kama da junansu wajen me wajen wajen tsawo shi yasa akan gane akan gane kwarewar limami da irin wannan salon idan sallah ake yi ta gaggawa to ayyukanta za su tafi kusan bai ɗaya idan sallah ake yi ta tsawaitawa ayyukanta za su tafi kusan bai ɗaya amma an ce kusan bai ɗaya ba ana nufin cewa ruku'u ya zo daidai da karatu ba ba ana nufin ɗagowa bayan ruku'u sai ya zo daidai da ruku'u ba ba ana nufin sujada sai ta zo daidai da tsayawa bayan ruku'u ba a su yi kama da juna su yi kama da juna akwai limaman da zaka ga wani sai ya shimfiɗa karatu a tsaye musamman sabbin aramomin nan sai shimfiɗa karatu a tsaye yayi ta karatu yayi ta karatu a tsaye yana yin ruku'u kana bakin kofa ba za ka samu ruku'u ba za ka saraka ba yana ruku'u ya dago to kaga wannan sallar babu fiqhu a cikin limancin sa saboda ya kamata ruku'un sa yayi kama da tsayuwar sa ya bada tazara to wani ma kuma sai kaga kamar har da mugunta ma a dagowa daga ruku'un ma yana ji ana kafa mashin ko yana ji ana cire takalmi ko yana ji ana gyaran murya sai ya dago ya ce war matsayaci wa ce makara to me ya hada me ya hada mai sallah da mugunta wani in yayi abun kai da kanka zaka tsargutuwa da gangan yi haka eh kuma yanzu ana jira dan ba eh kwar da gaske haka gani wanda ya kamata a ce takanas ma an yi umarni ma da jira da jiran ma ka jin ka ji akwai waɗansu waɗanda suke da suke da bukatar su riski raka'a ka ba su dama ai kai shugaba ne amma ka sake ta a ranka wa yajuzu sujudu ala al-ardi wa ala ha'ilin bainaha wa bain al-jabhati min thawbin aw bisatin aw hasirin aw nahwihi wa yajuzu sujudu ala al-ard malan yace ya halatta sujada akan ƙasa wa ala ha'ilin nan ya halatta sujada akan ƙasa ko ku fahimci wani abu guda wato ba ba wai ana nufin sujada akan wani abu ake yi ba amma ya halatta akan ƙasa a amalan zai raba maka zancen ne zai shigo maka da wani abu ne wanda ba ƙasa ba shi yasa sai ya hada su da ƙasa a cikin jawazi amma in ba haka ba sujada akan ƙasa shine asali sannan sujada sujada akan ƙasa ya halatta sujada akan ƙasa nan ba ana nufin sai ƙasa turbaya ba a ƙasa ƙasa yana ɗaukan ma'anar ko dai ƙasa ko dai garin ƙasa ne ko kuma yashi ne ko dutse ne ko fulo ne an gane duk ma'anar ƙasa ba ma'ana ta ƙasa gari ba wa ala ha'ilin sannan ya halatta yin sujada akan wani shamaki akan wani abu da ya ratsa tsakanin goshi da ƙasa baina hawa baina jafa tsakanin goshi da ƙasa min saubin na tufafi au bisatin ko shimfiɗi au hasirin ko taburma kamar yanzu kafet ɗin nan bisat ko taburma ko ko ko ko ko ko tufafi au nahwi ko makamancin sa sai dai malaman fiqh a wannan gabar suka ce amma fa da sharaɗin a kai gabansa na sujada su ma a kai suke. Da sharaɗin gabansa na sujada a kai suke, idan da ƙafafunsa da gwiwoyinsa da hannayensa suna kan wannan kafet ɗin ko suna kan wannan tabarmar, to ya halatta goshinsa ma da hancinsa su ainihin wato ɗoro a kai. Amma idan ya ware iya goshinsa a kan shimfiɗar, iya goshinsa akan shimfiɗar ko akan kafet ɗin sauran gaban kuma ba a kai suke ba to wannan sai dai in wata larura kamar ƙuna zafin ƙasa ko kuma ko kuma gurin yana da caɓi ko kuma gurin yana da wani abu mai cutarwa da in ya ajiye goshinsa tsakuwa ne za ta cutar da shi ko wani abu mai kama da haka to wannan uzuri ne da za a karɓa da zai ajiye goshinsa za ku ga malikiya har suna magana akan abinan sujada akan nadin rawani suna hani akan sujada bisa nadin rawani saboda me saboda kaga baya da za a yi mutum a ce da gwiwoyinsa da hannunsa suna kan rawaninsa to duk a kokarin su ne na wato raba bambanta gurin da za a ajiye goshi da sauran gabbai na sujada saboda hakan kuma kar ya haifar da wani abu na rashin tawalu'u an gane idan aka ba da kofa cewa mutum zai iya ajiye goshinsa akan wani abu ba ƙasa ba, to waɗansu masu girman kai saboda mukami ko kuɗi ko daraja sai su dinga su jada ajiye goshinsu ma akan gwal saboda fiskarsu ta fi ƙarfinsu ajiye ta a ƙasa. Sai su ajiye goshinsu akan wasu abubuwa masu daraja saboda goshinsu ya fi ƙarfin su ɗora shi a wurin da ake takawa. To babu wannan damar sai dai idan dukkanin jiki yana kai. wa in kana dama maganar malam tana maga tana ishara zuwa ga in yace sujada anan yana nufin gaban nan guda bakwai gaba daya wala yajuzu an yaqra alqur'ana wa huwa sajid baya halatta ya karanta alqur'ani alhalin yana cikin sujada manzo Allah sallama yace na an hana ni na karanta alqur'ani ina sujada to ba a karanta alqur'ani a cikin sujada sai dai nan akwai abin tambaya akwai wasu addu'o'i cikin alqur'ani mai tsarki waɗanda suka zo ayoyi kai da suka da sigar addu'a ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar don su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab da makamantan su shin mutum irin waɗannan ayoyi zai iya karanta su a cikin sujada amsa eh idan addu'a yake nufi idan addu'a yake nufi zai iya karanta wa a sujada amma idan alkur'ani yake nufi ba zai karanta sujjada ba to shi sa idan addu'ar yake nufi kuma to ya zama ya iya ciro addu'ar domin kada zama bai iya ciro addu'ar ba sai ya karanta aya yana nufin addu'a to kaga wannan kuma akwai rashin akwai rashin abinan ilimi a ciki kar yayi sujjada sai to minan nas mai qul rabbana atina fid dunya sai ya hado ayar gaba ɗayanta idan addu'a tana cikin aya ne ba ita ce ayar guda ba, to ya iya ciro ta, to nan ne zai zama addu'ar yake nufi, amma ya ɗauko ta ayar kwacakam ɗinta ya yi ta da sunan a cikinta akwai addu'a, to wannan mamnu'i ya saboda aya ya karanta kuma ba addu'a bai taƙaita kan addu'a ba, an hana karanta alkur'ani a cikin sujada. So waɗanda duk za a ba su wani laƙani a ce su sujada su karanta aya kaza a cikin sujada, ko a ba su wata nafila ta bid'a a ce ana karanta aya kaza a cikin sujada wannan kuskure ne manzo Allah sallama ya hana ba a karanta alqur'ani a cikin sujada al-iftirash wal iqa'u bayna sajdatayn wato zama zaman iftirashi da zaman iqa'i tsakanin sujada guda biyu iftirashi da iqa'i zai zo a cikin bayanin karatu mai ake nufi da su ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب على yace sannan sai ya ɗago kansa mukabbiran yana mai yin kabbara yayin dagowa ita kabbara ta dagowa ce to kada zama sai ya sai ya zauna ne sannan ya ce Allahu akbar ita kabbara ta dagowa ce dan haka lokacin dagowa ake yin ta shi yasa malam yace thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran yana mai yin kabbara wa hadha wajibun wannan wajibi ne yin kabbara kenan ba wa yarfa'u yadayhi ahyanan sai ya ɗaga hannayensa biyu a hayanar malam ya ce wani lokaci saboda wasu yana daga cikin abubuwan da malam albani ya bambanta da da jumhurin malamai a cikin siffar sallah irin wannan wajen ɗaga hannu ainihin wato a zaune yayin zama saboda wasu riwayoyi da malam ya dogara da su Allah ya masa rahama amma jumhurin malaman fiqhu da jumhurin har malaman hadisin ma wato sun takaita akan guraren ɗaga hannu a cikin sallah guda hudu ne guri kabbar harama tafiya ruku'u ɗagowa daga ruku'u sai kuma ɗagowa ɗagowa zuwa raka'a ta uku bayan an kammala tahiya bayan an tsaya kenan za a shiga raka'a ta uku waɗannan su ne muhalli guda guda uku muhalli guda ai guda hudu guda uku da kabbar harama da tafiya ruku'u da ɗagowa nan suna bukhari da muslim mahalli na hudu kuma shine cikin cikin sunan Abi Dawud to wannan shine ya shahara kuma shine wanda yake galibi littattafan masu karantar da masu karantar da sallah thumma yajlisu mutma'innan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi wa huwa rukun malaka thumma yajlisu mutma'innan sannan sai ya zauna kun ga wannan dagowa dagowa daga ainihin wato daga daga sujada kenan ba to idan ya dago sun mai yajlisu sannan sai ya zauna mutma'innan yana mai nutsuwa hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi har kowace kowane kashi ya koma gurbin sa eh kowane kashi ya koma gurbin sa na zama in an ce mutum in zai yi zama irin na sallah in zaka yi zama irin na sallah to abu ya gurbin da ake bukatar kowane kashi ya zauna a wannan zaman to ya samu gurbin sa ya zauna wa huwa ruknun wannan kuma rukuni ne shi zaman shi zaman rukuni ne wato dagowa mutum ya zauna gabanin ya koma wannan shi ake cewa shi ake cewa abin dagowa tsakanin dagowa daga sujada da mutum zai yi rukuni ne ba a gwama sujada biyu a wuri daya ba a gwama sujada biyu a wuri daya so da wannan zaman wanda shine hakikanin raba tsakanin sujada guda biyu wannan zaman in mutum bai yi shi ba to bai cika rukunin ba so idan da mutum zai dago yana dagowa sai ya sai ya koma ya dago din amma bai zauna ba to bai cika rukunin ba sai ya zauna tsakanin sujada guda biyu idan ya wannan zaman wa yafrishu rijlahu al-yusra sai ya shimfida kafarsa ta hagu fa yaq'udu alaiha sai ya zauna a kanta, wa haza wajibun, wannan tsarin na zaman wajibi ne. Ya sai ya shimfiɗa ƙafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta, wa yan sibu rijilahul yumna sai ya kafa ƙafarsa ta dama, in ya shimfiɗa ta hagu ya zauna ya ɗora mazaunansa a kanta, sai kuma ya kafa ta dama. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla sai ya fiskantar da alƙibla da yatsun ta daman shi ne ya kafa ɗin yatsunta sai ya lankwasa yatsunta sai ya fiskantar da su alƙibla sai ya kafa na ga kowa ya san irin wannan zama wato idan haka idan hakan zai samu kenan ko eh saboda wasu in ka gansu masha Allah wasu limaman haka za ka gansu frame ɗinsu akwai auki sosai to irin wannan zaman sai ka ga yana ba su wahala masha Allah jamarat mai mushkila an gane wa yajuzu al-iqa'u ahyanan malam yace wani lokacin kuma iqa'i yana halatta kun ga iftirashi malam ya bayyana mana ma'anar iftirashi shine shimfida kafa hagu a zauna a kanta sai a kafa ta dama wa yajuzu al-iqa'u ahyanan wani lokaci kuma iqa'i shi ma yana halatta wa huwa an yansiba ala aqibaihi wa suduri qadamaihi shine ya kafu wato an yansiba ala aqibaihi an yantasiba jazakallahu khair wa an yantasiba ala aqibaihi shine wato ya ya kafu akan akan kafafunsa eh akan akan wannan dunduniya akan dunduniya wasduri kadamaihi da wato saman kafafunsa shi sune din duniya eh ya kafa kafafunsa ya ya abinan ya zauna eh an yanta siba ala akibai akibai nan doye waya afwan yawa ya ya ya kafu akan doye wayansa ala suduri kamai kadamaihi akan kuma din duniyarsa guda biyu shine mazaunansa guda biyu sai ya ajiye su akan dunduniyar ban san ko in an ce dunduniya yawa yawa shi ne waɗannan digadigansa na na eh mazaunansa akai jazakallahu khair so akibai su ne wayansa guda biyu sai ya ɗora su akan digadigansa kamar yadda malam ya nuna mana wa yaqulu fi hadhihi aljalsa wato an samu annabi alaihi salatu wani lokaci yakan yi wannan amma a zama tsakanin sujada guda biyu eh baya yin tahi baya tahiya da wannan da wannan zama idan zai raba sujada guda biyu ne yakan yi irin wannan zama wa yaqulu fi hadhihi aljalsa a wannan zaman sai ya ce Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni sai ya ce Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mini warhamni ka ji kaina wajibirni ka ɗora karayata abinda na gaza, warfa'ani ka ɗaukace ni wa afini ka bani lafiya da zama lafiya, warzukuni ka arzuta ni. Kama sun an ce arziki sai su ɗauka kuɗi ake nufi da arziki, saboda sun jahilci sanin mai arziki. Ba kuɗi ne kaɗai arziki ba, kuɗi wani yanki ne daga cikin arziki, amma arziki yana da yawa. To, mutum sai ya karanta wannan wa in sha'a qala in yaso kuma sai ya ce rabbig filli rabbig filli shi ma ya tabbata ya ce rabbig filli rabbig filli rabbig filli rabbig filli sai faɗi wannan sau biyu ko ya karanta wancan idan ya yi wannan to shi ne ya samu nutsuwa kenan a tsakanin sujada guda biyu wa yutilu hadhihi aljalsa wa yutilu hadhihi aljalsata hatta takuna qariban min sajadatihi zai tsawaita wannan zaman har zaman ya zama ƙariban min sajadatihi ya yi kusa da sujadarsa wajen tsawaitawa, kamar da yadda muka saba a kowace gaba. In ya ɗago ya zauna to zaman ma ya yi kusaci da sujadarsa wajen tsawo, kar yana zama kuma ya koma, sujadar kuma ya tattadewa a cikinta, in ya haka bai fi kawon sallah ba. الله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 那是。